على الخلق أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أذكى الناس قلبا وأرفع الناس خلقا وأرحم خلق الله بالخلق وأرفق معلم شهدته البشرية اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم واتبع آثارهم واصطبر على منوالهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم فإنه أحق أن يتقى واعبدوه بصدق تفلحوا وتمسكوا بدينه تربحوا واعلموا عباد الله أن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى وجعله على خير سجية وأفضلها وسع خلقه الناس سهولة ورفقا ونضحت يداه بالعطايا كرما وجودا وكان أبرهم قلبا وأصدقهم لهجة وأقربهم رحما وإن من أخص خصائصه وأكرم سجاياه أن لازمته تلك الفضائل الزاكية والأخلاق العالية في أشد الأوقات وأحلك الظروف شج رأسه وكسرت رباعيته في غزوة أحد فقيل له في هذا الحال العصيب ألا تدعو على المشركين فما هو إلا أن تدفق رفقه وطغت رحمته وفاضت طبيعته العالية وسجيته الكريمة بما يلتمس فيه العذر لهؤلاء فكان مما قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وفي مقام آخر إنما بعثت رحمة ولن أب ولم أبعث لعانا وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan musulmi muna godiya ga Allah maɗaukaki wanda shi ne ya aiko manzanni domin su zama rahama ga mutane’ kuma domin tsaye da hujja akan halitta muna gode wa Allah muna yaba masa muna kuma tuba zuwa gare shi muna neman gafarsa mun shaida da cewa babu wanda ya cancanta babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma cewa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah a cikin mutane baki ɗaya babu wanda ya kai shi tsarkin zuciya a cikin mutane baki ɗaya babu wanda ya kai shi ɗaukakar halayen ƙwarai a cikin halittar Allah babu wanda ya kai shi tausayi da rahama ga halittar kuma sannan ɗan adam dai bai ga wani malami da ya iya koyarwa ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka kai daɗin salati da sallama ga wannan manzo naka da mutan gidansa zurriyarsa da matansa da sahabbansa da kuma dukkan wanda ya bi hanyar nan tasu ya tsaya akan wannan gwadabe dodar bai canza ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya ku bayan Allah ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokinsa domin kuwa shi ne mafi cancantar a ji tsoronsa ku bauta wa Allah maɗaukaki da gaskiyar nufi in kun yi haka za ku rabauta kuma ku yi riko da addinin Allah in kun yi haka za ku ci riba ya ku bayin Allah ku sani cewa Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don ya zama rahama kuma sannan don ya zama shiriya da sababin shiriya Allah ya ɗora shi ya sanya shi a kan hali mafi kyau da ɗan adam zai iya samu halayensa na ƙwarai da ta'adunsa waɗannan masu kyau sun yalwaci mutane baki ɗayansu ta ɓangaren sauƙin kai da taushin hali sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi kyauta da miƙawa da ba da sadaka da taimako saboda irin abin da Allah gina shi a kai na karimci da rashin rowa zuciyarsa ta fi kowace zuciya kuɓuta da rashin ƙyashi bai san hassada ba baya wa kowa hassada babu wani abu na duniya da ya kai girma a zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda har zai iya tunanin yi wani hassada a kai an kira shi da cewa in mulki kake so zo a baka mulki don ka daina wannan wa'azin yace ba mulki ba ne in mata kake so zo a baka yace ba wannan ne a gabansa ba shi dai a saurari saƙonsa wanda Allah ya aiko shi da shi shine a bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa kuma a yi da'a ga Allah zuciyarsa ba ta taba kullatar kowa ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi kowa gaskiyar furuci baya magana da ƙarya baya magana ta wuce iyaka in ya tashi siffanta abu yana siffanta shi daidai wa daidai iyakar yadda yake sallallahu alaihi wasallam wajen kuma sadar da zumunci da kula da dangantaka babu wanda ya kai shi haɗe da tausayi ba tare da kuma jin tsoro ba daga cikin mafi girman ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mafi karamcin halayen da Allah ya ɗora shi a kai shi ne irin wannan ɗabi'u na ɗaukaka da daraja da halaye na ƙwarai manya-manya sun lazimce shi bai bar su ba har a lokacin tsanani da yake cikin damuwa da tashin hankali a cikin zarafin da yake cikin kunci amma zafin zuciya bai sa ya manta da halin kirki ba an masa rotse a yakin uhudu aka karya masa haƙori aka ji masa rauni a kumacinsa amma duk da haka a wannan yanayi nasa sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka ce da shi ba za ka yi addu'a ba ko waɗannan mushirikai da suka sabbaba wannan abu ya same ka kai musu mummunar addu'a to amma a lokacin nema ana gaya masa wannan maimakon a ziga shi sai rahamar tasa ta ɓuɓɓugo tausayin nasa ya taso kuma wannan ɗabi'ar da aka gina shi sallallahu alaihi wasallam ta bin abu sannu-sannu da tausasawa da halin kirki sai ta zama ita ce ta taso ta fi ƙarfin wannan damuwa da yake ciki a lokacin sai ya buɗe bakinsa har wanda ba musulmi ba amma ya ba shi uzuri ma'ana waɗanda suka yi masa wannan abun kafirai ne suka yi masa rotse aka fasa masa kai aka fasa aka karya masa haƙori amma duk da haka sai ya roƙi Allah ya Allah ka shiryar ko ka gafartawa mutanen nan nawa kun ga ya dangana su zuwa gare shi ya ce mutane na kafirai ne fa amma ya ce musu ƙaumi ya Allah ka shiryar da wannan mutanen nawa fa innahum la ya'lamun wannan kuma kalma ce ta bada uzuri ma'ana ya Allah dalilin da yasa suka yi wannan ba su san abin da kake so su sani ba na cancantar abauta maka kuma da cewa ni manzanka ne ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan kafirai ba su san manzo ba ne ba su yarda da shi a matsayin manzo ba amma duk da wannan ba uzuri ba ne a gun ubangiji amma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa da halinsa na kirki har kafiri yana baiwa uzuri ya ce ya Allah ku gafarta musu domin ba su sani ba ya dan uwa musulmi ya malami a makaranta ya shugaba a wurin aiki ya kai mai wa'azi ya uba ya ke uwa mai tarbiyyar 'ya'yanta ya za mu yi mu mu kasa irin wannan hali a tsakaninmu wajen mu'amala ta ɗan uwa musulmi da musulmi in wani yana magana akan ɗan uwansa kai ka ɗauka yana magana ne akan wanda ya fi kowa kafirci a duniya in wani yana magana akan wane ya yi kuskure kai ka ɗauka yana murna farin ciki yake yi wane ya yi kuskure wane ba mutumin kirki ba ne wane mutumin banza ne yana kiran duniya baki ɗaya ta shaide shi shi yana magana akan wane wanan nan mutumin banza ne ya'yan wa musulmi wannan hali ba shi ne halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen mu'amala da kafirai ballantana mu'amala da musulmi a wani wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna ma bu'istu rahmatan walam ub'ath la'anan ni an aiko ni ne a matsayin rahama da tausayi da jin kai ku duba wannan zance ba an aiko ni dan in rika rahama ba a'a aikonin ma rahama ce don haka gaba ɗayansa rahama ce ga al'umma rahama ce ga talikai babu mutumin da zai mu'amala da shi sallallahu alaihi wasallam ta munci ɗaya sai ya yi fatan ina ma ya dawo ya zauna da shi har abada tare da haka ba matsoraci ba ne wajen faɗar gaskiya tare da haka baya ganin mummunan abu a yi shi ya shuru duk da in ya ga ɓarna zai magana to amma in ya tashi magana a kan ɓarnar ba zagi yake da cin mutunci ba magana yake ta san a shiryu magana yake ta babban mutum wanda yake tausayin wanda yake wa magana duk laifinsa in yana magana da mai laifi tausayinsa yake kada ya bar shi ya halaka ba farin ciki yake ba amma yanzu za ka ga mutum yana wa'azi kai ka ɗauka yana murna da adadin waɗanda suka kafirta kai ka yi tsammani wani kamasho za a bashi in mutane sun ƙara barin hanya daɗi yake ji ya samu kuskuren wanda ba sa shiri da shi ai an samu wani ya yi kaza sai a yada a gaya wa mutane an samu wani an ji ya ce kaza wanda ba daidai ba sai a fidda kurakuransa wane kaza wane kaza wane kaza saboda shi ɗin a sauke masa daraja da mutunci a idan mutane hakika kamar da na ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne babban abin koyi babu wani mutum daga cikin magabata na kwarai ko sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in da za ka yi koyi da su wanda a cikinsu akwai wanda ya fi manzan Allah sallama kowanne hali babu don haka koyi da magabata bai kai koyi da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba kuma ina nufin magabatan sun saba wa manzan Allah ba ne a'a mutumin da yake zamanin yanzu yake da'awar cewa hanyar magabata ita ce wannan to shine ya kuskure wa fahimtar hanyar magabatan ba haka suke ba sahabbai radiyallahu anhu da tabi'ai waɗanda suka bi su sun fi kowa fahimtar halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda yake mu'amala da mutane kuma in an tashi neman abin koyi to in dai akwai magana tasa akwai shirya tasa ƙaulan wa fi'ilan wa taƙariran to sama yake da halin kowa da ya biyo bayansa ko da sahabi ne in dai an samu halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'amalarsa to ita ce babban abin koyi ba wani abu ba tare da cewa babbar hanyar gane kuma ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan as-salafu salih su suka kawo mana kuma ka duba mu'amalarsu da su da junansu za ka ga ba irin wadda ake yi yanzu da sunan binsu ita ce ake samu a tsakanin mutane ba ‘ya'yan uwa musulmi Allah maɗaukaki ya gaya mana a cikin alƙur'ani wa sadaka fi zalika wa fi kulli shai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai rahama ga halitta baki ɗaya don haka dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma tasirin zuwan nasa da isar da saƙonsa rahama ce baki ɗaya ga al'umma ta ƙarshen zamani har zuwa tashin alƙiyama ya ku musulmi lalle zukata manya zuciya in babba ce to wani hali na tsanani da ƙarfi da take ji da shi ko ƙarfin mulki ko ƙarfin isa ko ƙarfin kuɗi ko ƙarfin faɗa aji a cikin mutane to ba sa ziga mutum ya fita daga halin girma da tausayi da rahama irin yadda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kun ga ba a ga waɗannan abubuwan a lokacin ma da yake makka ba da ya dawo madina ne ana yaƙi ya ci nasara a badar a uhudu da aka ji masa rauni shine fa ya faɗi waɗannan maganganu ai kaga kenan ya yi magana ne da ƙarfin zuciya kuma a lokacin da yake da ƙarfi ba a lokacin da yake da rauni ba don haka a lokacin da mutum yake babba a lokacin ake son ya zama mai tausayi mu duba annabawa annabawan Allah mu fara da annabi Nuhu alayhi salatu wassalam yayin da mutanensa suka zo suke ce masa kai batacce ne ba akan hanya kake ba inna lanaraka fi dalalati mu muna ganin ka cewa akan bata kake da Allah in kai ne aka ce maka batacce a yanzu kai ko kana ga kai malami ne kai mai karantarwa ne kai mai ilmantarwa ne sai wani ya zo ya ce maka kai batacce ne ku duba ku ga annabi nuhu manzo ne na Allah Allah ya aiko shi da saƙo ya gaya wa mutane shi ya fi kowa sanin cewa shi manzo ne kuma ya fi kowa sanin akan shirya yake amma da aka ce masa batacce me yace qala ya qaumi laysa bi dalalatu sai ce ya mutane na ku duba ku ga shi ma sai ya dangana su zuwa gare shi yace ya mutane na laysa bi dalalatu babu wani bata tare da ni kun ga ba zagi ba ba cin mutunci yayi ba ba auna ashariya yayi ba ba kuma wata hakikan cewa ya yi sai ya tabbatar wa mutane cewa shi ba batacce ba ne ya rika zazzago bayanin falalarsa da irin karatunsa ni ne faɗi wane ɗan wane na je kaza na yi karatu na yi kaza gun wane da kaza duk bai faɗi wannan ba kawai sai ya gaya musu simple magana ya ƙaumi laisa bi dalalatu ya mutane na ni babu wani ɓata tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga ubangijin halitta baki daya uballighukum risalati rabbi ina isar muku ne saƙonni na ubangiji na wa ansahu lakum kuma ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na san wani abu wanda Allah ne ya sanar da ni wanda ku ba ku san shi ba har yake cewa a ajibtu yanzu ko kuwa yi mamaki an ja akum zikirun min rabbikum a ce gargaɗi ya zo muku daga ubangijinku ala rajulin a hannun wani mutum minkum mutumin daga cikinku ba baƙo ba ne liyunzirakum don yi muku gargaɗi wali tattaku kuma don ku samu tsoron Allah wala allakum turhamun ko a jiƙanku basic dalilai na kiran mutane ne musu wa'azi su ne waɗannan abubuwa guda uku aiwa mutane gargaɗi a sa su ji tsoron Allah a sa su samu jin kai a gun Allah duk mai wa'azi ya waje ba a kansa ya zama waɗannan abubuwan su ne a zuciyarsa aikinsa gargaɗi ko an karba ko ba a karba ba zai samu ladansa tun da dai dan Allah yake yi don haka baya bukatar zagi baya bukatar cin mutunci baya bukatar sauke darajar mai daraja sannan a karbi zancensa amma ya faɗi gaskiya a matsayinta na gaskiya ya yi horo da a yi daidai ya kuma tsoratar daga aikata abin da ba daidai ba ku duba ku ga wannan amsa amsa ce ta tausayi da rahama da gaskiya wajen nasiha da kuma tausasawa wajen magana don haka ya kai mai wa'azi ya kai ba ya kai uba ya kai shugaba tausasawa a wajen magana ba faduwa bace ba kuma alama ce ta tsoro ba amma tausayi ne da kuma fatan alheri ga mutane babu wani mutum a cikin kafirai da ya kai fir'auna dagawa da wuce iyaka a cikin abin da Allah ya bamu labari a ƙur'ani bai bamu labarin wani mutum mai tsaurin kai mai wuce iyaka mai cin mutuncin mutane mai kangarewa dokar Allah irin fir'auna ba amma da Allah zai aiki manzanni har biyu zuwa wurinsa da annabi Musa da annabi Haruna in dai mutum mai wa'azi yana ɗaukar darasi daga alƙur'ani kuma ya aiki da shi wajibinsa a kullum ya tuna wannan magana wane ne wanda aka aika wa saƙon fir'auna ne wanda ya fi kowa kafirci da ɗagawa da girman kai da kangarewa wane ne kuma wanda aka aika ba malami ba ne ba ɗan ƙaramin ustazu ba ne annabi ne na Allah manzanni ne guda biyu da annabi Musa da annabi Haruna amma duk da ƙarfin da Allah ya ajiye na goyon bayansu zai ƙarfafe su da mala'iku ya ƙarfafe su da wahayi ya tsare ya hana a cutar da su to amma duk da haka bai ba su izinin su faɗi magana marar kyau ba me ya ce izhaba ila fir'aun innahu tagha ku tafi zuwa wurin fir'auna lalle ya wuce iyaka ya yi ɗagawa ya yi shishigi ya shiga haƙƙin da ba nasa ba faƙula lahu to ka saurari wannan ya kai mai wa'azi ya kai mai nasiha faƙula lahu ku gaya wa fir'auna ƙaulan magana layyinan mai taushi la'allahu ya tazakkar ko ya tuna ya samu tuntuntuni ya wa'azantu au ya ko ya ji tsoron ubangiji da ka fatan abin da ake so agun mai ɗagawa wanda ya fi ƙarfin kowa wanda ake tsoron a gaya masa gaskiya fatan da ake a wurinsa shine zuciyarsa ta risina ya ji tsoron Allah ya wa'azantu da abin da za a gaya masa amma abin da za a gaya masa na saƙon Allah yake gaya wa annabi Musa da annabi Harun su gaya masa magana mai taushi bai ce ku nuna ku sauke masa inji ku yi masa zafi ba ashe ana cin nasara ta wannan hanya tunda Allah ya zabar wa annabawa wannan hanya din ya ku bayin Allah lalle mutum da yake babba ne shi duk lokacin da ya ɗaukaka zuwa sama yayin da girmansa yake ƙaruwa a cikin al'umma to kuma ƙirjinsa ƙara buɗuwa yake yi me ake nufi da wannan zance kada ya zama kana girma kana kuma ƙara samun ƙuncin ƙirji yayin da Allah ya baka girma da ɗaukaka da ilimi a matsayinka na malami mai wa'azi ko shugaban al'umma ko jagora a wani aiki to a lokacin nan aka fi buƙatar ya zama ƙirjinka kuma yana da faɗi na shanye abubuwan da za a yi maka domin lokacin da za ka zama wani abu to a lokacin idan mahassada da ƙyashin masu ƙyashi da bakin waɗanda ba sa son abu sai yadda suke so to a lokacin zai fara mai magana ya magana mai aiki ya aiki a lokacin ana so darajar nan da ka samu a ga an sauke ta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to babbar hanyar da za ka ci nasara ita ce ƙirjinka ya faɗi ka riƙa shanyewa maganganu ba duk abin da za a kawo maka kai malami wane ya ce abu kaza a kanka zai ɗaga maka zuciya ba ka shanye shi ka manta da shi kamar ba a yi shi ba hakan in kana shugaba wannan ya kawo maka zancen wannan da saran wancan wane ya ce kaza a kanka to duk ƙirjinka ya shanye ka lullube su a zuciyarka ka yi ƙoƙari ma kada a gane cewa an san ka san wani abu saboda wannan matsayi dai Allah ya riga ya sanya ka kai shi na ilimi na kuɗi na daraja influence ɗaukaka shugabanci to abin da ake so na a saukar da maka da daraja karka ba da ƙofar ta hanyar a gano rauninka amma me za ka yi ya zama kana shanyewa ta hanyar hali mai kyau duk wanda ya zo maka duk irin mummunar maganarsa to ka mayar masa da magana mai alheri wacce dabara ce Allah ya maɗaukake ba mu a cikin alƙur'ani idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim ka tunkuɗe mummunan abu in an maka mummuna to ka tunkuɗe shi da mai kyau in kana haka za ka ga wata rana wanda yake abokin gaba ne sai ya juye sai ya zama mutumin kirki mun taɓa yin hatta hudu ba akan wannan tattaunawa wannan matsayin cewa allah maɗaukaki ya ba mu hanyoyi guda biyu dangane da abokan gaba abokin gaba in mutum ne wanda kake ganinsa to dabarar da za ka yi masa ita ce wannan in kana so ka ci nasara a kansa shi ne idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe in yi maka mummuna kai masa mai kyau zai juye da ka canza abokin gabarka ya zama yana son ka da ka harzuka shi ku ci gaba da gaba wanne ne fi maka amfani ka juya shi ya zama mutumin kirki na san wannan abin yana da wahala sai an yi haƙuri a yi to amma shi ne umarnin da Allah ya bamu abokin gaba na biyu shi ne shaiɗan to shi shaiɗan tun da Allah ya gaya mana siffarsa innahu yaraku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin sa to irin wannan abokin gaban kai dai ya fi ƙarfinka me kake bukata ka haɗa shi da Allah mahalicci shi ya sa a lokacin Allah maɗaukaki sai ce fasta billah in shaiɗan ya taɓa ka da wani nazgo mina shaiɗan me yace fasta billah to ka nemi tsarin Allah don haka in shaiɗan ne ka koma zuwa ga Allah ka fake zuwa ga Allah ya Allah tsare ni sai ka ga Allah ya tsare ka in ko mutum ne to babbar hanya ita ce wajen kyakkyawar mu'amala mun san kissar mutumin da ya zo ba musulmi ba fa ko in ce mutumin ƙauye ya shigo cikin masallaci ya yi fitsari a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kansa wannan kissar dai kowa daga cikin mu ya sani darasin da ke ciki shine tausasawa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala to tana ƙara wa mutum ɗaukaka ne ba kuma sauke masa daraja take ba ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu tausasawa Allah ka ba mu hali mai kyau tsakaninmu da matanmu da muke zama da su mu zama masu haƙuri ba daga sun yi abu mu ce saki ba daga sun yi abu a ce duka ba daga sun yi abu a ce zagi haka ƴaƴa haka kai shugaba ne a ofis shugaba ne a al'umma dukkan abin da Allah maɗaukaki ya hore maka na mu'amala taushin mu'amalan nan cin buɗaɗa ƙirjinka ka shanye zagi ka shanye cin mutunci duk ɗaukaka ce da nasara wadda za ta zama sababin Allah ya ƙara maka ƙarfi ba kuma za ka samu rauni a idan mutane ba irin yadda muka ga annabawan Allah Allah bai ƙasƙanta su da irin haƙurin da ya ba su ba amma ya ɗaukaka su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كبام هليمي كو Allah ka ɗora mu akan halaye da ɗabi'u da ta'adu irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu Allah kar ka batar da mu Allah ka shiryar da samarinmu mazansu da matansu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka kintsa mana wannan al'umma ta zama al'umma mai tausayi al'umma mai rahama al'umma kuma wadda take mai haɗin kai Allah kuma ka taimaki shugabanninmu ka sanya musu tausayi ka sanya musu haƙuri ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah kuma ka ɗora su akan yin adalci da yin abin da ya kamata Allah ka tabbatar da su akan tafarki madaidaici ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu duk abin tashin hankali Allah ka kaɗe mana masu kawo mana damuwa da tashin hankali a lungunan ƙasan nan tamu a ko'ina suke ya Allah ka san su Allah kai mana maganinsu Allah kuma ka taimaki ma'aikatan tsaronmu wajen ɗaukar matakin da za su ɗauka wajen kawo ƙarshen dukkan waɗanda suke so kar a ci gaba da zaman lafiya Allah ka taimaki yan uwanmu a Falastin waɗanda aka kace su ko ake kashe su Allah ka dakatar da wannan yaƙi a kansu Allah ka tausaya musu kai musu rahama matansu da ƙananan yaransu da mazansu Allah ka tsare rayukansu ka tsare musu imaninsu Allah kuma ka maida abokin gabarsu Yahudawa Allah ka maida su kaskantattu Allah ka saukar da su kuma Allah ka buce su ka buce haskensu kuma ya Allah ka lalata tunaninsu Allah ka hana su zartar da abin da suke so su zartar a karin wannan al'umma subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah wassalamu alaikum wa rahmatullah qumu ila salatikum yarhamukum